استجراف الدم إنه لتأتي ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشآلها وأكلافها وأن الدم ليقوم من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فأخذها نصلا ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في الأضحية لصاحبها بكل شعرة حسنة ويرها بقرونها عباد الله إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وأيح بكم أيها المؤمنون من جنه وعنسه فقال قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أصحاب السنة المتبعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والكفر والكافرين ودمر أعداءنا أعداء الدين يا رب العالمين اللهم أصلح أهوال المسلمين في كل مكان اللهم أصلح أهوال المسلمين في كل مكان اللهم أصلح أهوال المسلمين في كل مكان يا كريم يا رحيم يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والميتين إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون كما مسأل البركة abinda wannan huduba take doke da shi tana doke da shi ne tana doke da ainihin wata ibada mai girma da ubangiji subhanahu wata'ala ya shar'anta mu a cikin waɗannan kwanuka guda goma masu albarka yau wannan kwanuka su ne kwana na farko a cikin waɗannan kwanuka guda goma da ubangiji subhanahu wata'ala ya ɗaukaka su ya girmama su ya banka masu ya fifita su akan sauran duk wasu kwanuka wanda ba su ba to da haka daga cikin waɗannan kwanukan guda goma akwai wata ibada da ubangiji ta'ala shar'anta mu sannan manzo Allah ya karantar da mu ita wannan ibada wata ibada ce ita ce ibada ta layya layya abu ce sananna ga dukkanin musulmin duniya sun san cewa Allah ne subhanahu wata'ala shar'anta ta sannan kuma layya an shar'anta ta ne ba mujarrad da a ci nama kawai ba an gane ko dan wasu bayan Allah suna ganin cewa abin da yasa aka shar'anta layya dan a ci nama ne dan wani bawan Allah da yayi layyar sai ya sai da rabin nama aka ce wani ba a sai da nama ya ce ko in rage asara mana kaga na wurin ashe ya yi mummunan fahimta ashe an gane ko a danjin tsoron Allah ne subhanahu wataala ke layi yan uwa masu albarka Allah ta'ala ya karantar da mu wannan a cikin ainihin suratul kautsar Allah ce fasalli li rabbika wanhar kai sallah don ubangijin ka subhanahu wataala malamai suka ce ita ce sallar idi sannan ana gama sallar idi kuma ka je ka soke abin layyarka rakumi shi ake sokewa sauran dabbobi kuma yanke su ake yi mai tinkiya da akuya da dan akuya da rago sai ya je ya ba su wuka ya yanke su wannan shine dalili na farko dalili na biyu kuma wada Allah ta'ala a cikin suratul an'am Allah ke cewa kul ka ce inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin kace sallata ta farilla da ta nafila gaba ɗayansu hatta ma sallar gawa sannan da rayuwa ta da yankana da duk ibadodin da nake yi ma Allah subhanahu wataala da rayuwa ta da mutuwa ta dukkan musu Allah ne nake yi musu ba wani ake yi musu ba da haka nan zamu ga yanka idan za a yi shi ana yin shi ne dan zatin Allah duk wanda ya yanka da wani Allah ya yi shirka wanda kuma ya shirka ya mutu bai tuba ba yana cikin wutar jahannama har abada dan haka haddara da hannunka mai sanda ga waɗanda suke zuwa a hidda yallansu aljanu a ce sai an yanka ko roƙon Allah a ce sai an yanka an gane ko amma da sunan yankan an yi shi da wani Allah ba ga Allah subhanahu wataala wannan ba karamin haɗari bane ba Allah ta'ala ya tsare mai kare sannan mun ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi layya da raguna guda biyu waɗanda suke farare tas masu ci cikin baki masu gani cikin baki masu tafiya cikin baki wasu malamai sun ce ma masu kwantawa cikin baki to waɗannan su ne ragunan da ake so in mutum ya samu ya yi layya da su an gane wanda akwai baki ga idanun shi guda biyu sannan akwai baki ga bakin shi sannan akwai baki ga ainihin kofattan shi wajen kahuwar shi kenan idan ko baka samu mutum ragon da Allah ta'ala taimake ka sai ka je ka yi laye da shi amma idan ya cika ainihin sharɗa da za mu ambatawa nan gaba kenan sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da yayi layyar da kanshi ya yanka shi yasa ake son mutum in zai layya yayi to ya yanka da kanshi a wancan lokutan irin al'adar da ake sai a ce sai limamin unguwa an gane ko sai tsohon unguwa ko da cijan unguwa ana gama yanka ya sha wayoyi an gane ko sai a kai mashi wuya 100 ko kuma wuya nawa 50 saboda ya sha yanka a yanda ake so mutum ya yanka saboda manzo Allah da kanshi ya yanka sannan manzo Allah da ya zo yanka wata da karantar da mu sunna idan an ka da rabon ko dukiyar manzo Allah sai da ta kawo shi ne albarka sai ya azata daidai wajen wuyar ainihin dabba an gane ko sai ya yanka ce bismillahi Allahu akbar Allahu akbar an Muhammad wa ali Muhammad an gane yana yi a kawo ma yanka wata rana kuma sai ya zama na ba rabon ka bane ba dole sai ka ambaci malamin sai ka mutum ya ji malamai suka ce ba sai ka gai ba tun kayan a halarci duniya da shekara miliyoyi Allah ya san wane ne zai yi lage da rago shi kenan da ka zo ba abin da ya sha masa dan wani ya ga da ce da ni da kofi da matata duka ya ta zana ma sai zana ma mutum dari to yayin zo wajen yankan masu yamance mutane kawai ba ruwanka sai ka ce to na shi na shi an gane ko kawai da ka zo ka yanke rago ka yi bismillah ya Allahu akbar shi kenan magana ta riga ta wasu sannan hadisi na manzo Allah ke karantar da mu cewa duk wanda yake da ainihin yalwa Allah ya wadata shi Allah ya bashi ni'ima yayi laye yakin laye ba za ta tuka ya zo da ido ya kama hanya da ya ta to wannan magana ce wasu malamai suke cewa duka mazala ne wannan magana ke lalle ya wajibi sai obligatoire ga kowa da kowa kowa sai yayi kamar yadda sallar juma'a dole ne ga kowa da kowa to wasu malamai suka ce lalle ma kenan wajibi ce suka yi dogaro da wannan hadisi kenan to sannan malamai sun ce wai ita sunna ce mai karfi ko ko ainihin sunna ce mai ya kace sunna in kai kana da lada in baka ba Allah ta'ala bai kama ka da laifi farilla kuma abin da dole sai ka yi idan baka yi shi ba kuma yana iya jaza ma wajen Allah subhanahu wataala da azabar Allah subhanahu wataala to malamai sun yi sabani ana wasu sun ce sunna ce ga mai iko ya barta wasu kuma suka ce ainihin wajibi ce kamar da irayen su abu hanifa da wata ruwa ta imamu abin bin hanbal da wasu ruwayoyi ma na ainihin ibn taimiyya amma a ƙarshe malamai sun rage hacewa kawai ita layya ba farilla ba ce sunna ce ne mai ƙarfi in Allah ta'ala ya hore ma kana iya kai ainihin kana iya kai layyarka domin Allah subhanahu wa ta'ala su ma hujjar da suka kawo akan cewa farilla ce su waɗannan malaman suka ce Allah ya gwama ta da sallah ne an gane ko tunda sallah dole ce sai an yi sallah to kenan ita ma layya dole ce an gane amma wasu malamai sun ce a alayya ba abin nan bace ba sunna ba farilla bace ba a sunna ce dai mai kai ana so mutum Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddare shi yasa ya bashi yalwa ya kokari ya yi ta sannan na daga cikin nemomin Allah subhanahu wa ta'ala da ya gare mu bayan Allah Allah shar'anta mu yin layya domin mu yi tarayya da yan uwa da suka yi aikin haji haka wasu malamai suka ce domin masu aikin haji yanzu da sun je su aikin haji suke yi sannan kuma suna yin hadaya ko an gane mu kuma muna nan garin mu fita aikin haji ba amma mu kuma za mu yi menene za mu yin ainihin layya kenan kaga mun yi tarayya da su a cikin wannan ne alama su ga haji ga layya mu ga hadaya mu kuma ga layya ga azumin arfa kaga bibi kenan to anan shi yasa malamai suka ce sai aka kamanta mu da su wajen an hana mu idan goma ya kama yau dai ya kama ko to an hana mu yanka farta mu farta mu aka yi mu kenan sannan kuma yi ne mu dibi gashin kanmu ko kuma mu dibi wata wata daga cikin jikinmu wanda su waɗanda suka yi harama da aikin haji su ma da mutum ya sanya waɗannan fararen kaya ko mace idan ma ba ta sanya fararen kaya ba inda ta ce Allahumma labbaika umratan ko hajjatan to ba ita ba diba akai wa jikinta ko kuma ta dibi gashin jikinta kaga mun yi daidai wa daidai su kenan shi yasa ma malamai suka ce wace irin hikima ce yasa haka hana mai alhaji ko kuma mai layyaka a nan garin wanda ba makka yake ba me yasa aka ce kada ya yanke fardan shi me yasa aka ce kai ya dibi gashin kanshi me yasa aka ce kai ya dibi wata wata daga cikin jikin shi wasu malamai suka ce hikima a nan saboda Allah subhanahu ta'ala ya yanta ka baki ɗayanka tun daga a ɗinka har zai ɗinka tun daga alif ɗinka har yawon ɗinka tun daga warkonka har ƙarshen ka da gashin naka da haka yiwon naka da komi a yanta wasu malamai suka ce a'a ba shi bane hikima hikimar domin ka yi daidai da wadaida da ainihin alhaji wancan shine babban alhaji kai kuma kai ne dan karamin alhaji ko ba haka ba wasu malamai suka ce wannan shine hikima Allahu a'lam Allah shine mafi sani mu dai ba ruwanmu ko mun san hikima ko mun san hikima ba dai Allah ta'ala ya san abin da yasa ya shar'anta mu wannan ainihin cewa kada mu jirga shi kanmu amma idan larura ta riga ta gitta wato babu da shi Allah ta'ala ya sauke mutum yana yin asibiti da a ce sai an yi asibiti sannan a mai dinki babu da shi larura ce mutum yana yin ciwo ga aka yi wa a ce sai an yanke da a dinki wannan larura ce babu horo ko wanda ya aikatawa da gangan dan ma malamai sun yi ainihin magana biyu wasu ce haramun ne ma mutum ya aikata da gangan saboda manzo Allah ya ce fala ta'khuzanna saboda manzo Allah ya kawo la kuma ya kawo nuna ta tauhidi saboda an karfafa magana wasu malamai suka ce duk wanda ya kiba ainihin fatar jikin ko gashin kanya to ya aikata haramun wasu suka ce a'a ba haramun bane makaruhi dai ne amma layyan mutum kuma ta yi Allah ta'ala ya tsinke mu ashe abin da ya shi dai ne kawai mutum ya yi kokari ya kame daga ainihin ɗiba gashin kanshi ko kuma wata wata ko kuma akai washi domin Allah subhanahu wataala da shirin ta mu wannan akwai maslaha mai girma a ciki da babu maslaha a cikin yin layya an gane da ubangiji subhanahu wataala bai shirin ta da ba salat da yankan da matar ta zama bid'a amma saboda akwai maslaha da Allah subhanahu wataala ya je ciki sai shirin ta mu yin layya kuma sannan ana yin ta ba don kawai mujarradin a cinama bane kawai a domin kusanci ga Allah neman kusanci ga Allah shi yasa wajen yanka yan uwa masu albarka ana neman kusanci ga Allah wajen yanka ko da baka da kudin rago ko kudin tinkiya kana iya ka sau abara kun ga tantabara ko ta dala 100 ka je kasuwa ka sau ka yanke ta kai ta wasuli da wannan yankan da kai ka da jini dan Allah ka ce Allah biya mana bukata ta insha Allah Allah biya biya mu malamai kuma da kuke ganin suna cewa a yanka a yanka an zo roƙon Allah ba ku kai masa ragunan layye wai ba ragunan layye ba ba ku kai masa raguna da nama suna ci shi yasa da kawo za ta yi masu a kowa roƙon Allah amma sai an kawo rago ragon kuma ba wani aljani za a yanka ba a yankawa za a yi sadaka ya samu cinya guda biyu mai kyau gidan shi a soye da ta hanji ya sha langabu sauran ya ba da sadaka ya ce Allah biya bukata kuma Allah biya wasu malamai haka ne su sai ba ku kai masa nama ko kuna kai masa nama ana kai masa nama da Allah in kaga ana yawo da kahuwa kahuwa ana kaiwa gidaje ran layin ko rasuna ba ga an ɗauki kawa ba an kai wani malami ba wa Allah to ba ta naran mi ba ta na wanda ba layya ba ka gani malami wani bawan Allah ya gyara ko ce malam gashi na sadaka a yanke a sha daɗi yau mala'ikun daɗi su fareti a gidan nan dala suna yi masu kudin sai dai kawai kullum hana a roƙa mana Allah mala a roƙa mana Allah kana can kuma a roƙa ma Allah daga nan kamar ce da malam Allah ta'ala ya sauya to shi yasa yanwa masu albarka wasu malamai suka ce in aka ce dai ya wajibi ce to amma za ta iya zamowa wajibin amma ga mai iko a kai kawai Allah subhanahu wataala ya baka jikka ɗari ta ka ce mallakin ka ce kana iya ware jikka hamsin ka je ka ilayya da ita an gane idan ka yi tawassuli da wannan jikka hamsin za ta yi ta wajen zub da jinin idan ka roki Allah Allah yana iya linkoma ita ya mai duma ita sannan wasu sun ɗauka wa layya sai mai mata saurayi sai libatar ba ya layya wace saurayi yana layya kawai mai mata kawai da yake son aljanna yanzu nan da ba ka samari na baka wani ba hula ba abokai na to duk wanda Allah ya hore ba ya daya shi ba wani sai mai mata ko kuma sai mara mata kowa da kowa ya shiga cikin wannan gida to kuma zaka wani bawan Allah sai ya yi kore sai ya sayan baban shi rago shi yake sayi shi yasa malamai suka ce a nan idan mutum bai taba laye ba shi za ya ware yi ba kanshi sannan wata shekara yi wa baban shi in yana so yi wa baban shi kamar yadda kusan ibada ta aikin hajji ne ibada ta aikin hajji baka zuwa ka ware yi wa makka da babanka wasu malamai sun ce ba ma ka zuba kuɗi ka je ka ware kai su sai kai ka ware tafiya in Allah ya yarwata ma kuma sai ka ce mamma baba ku shirya wannan shekarar tare za mu zuwa aikin hajji kuma uwa da uba su ake ware gabatarwa akan mata dan ka san wani shi sai ce mata mata mata matarwa tana iya mutuwa ka auro wata ko ba haka ba tana iya malayi kar ka samu zakar sashi uku ko kuma uku uku sau ana sake uwa kaga ba a sake uwa ko to da haka kowaye ake ware gabatarwa sannan duk abin da zai biyowa baya in matan za ta biyowa ta biyo baya sannan wasu malamai suka ce idan ko mutum ya zama yana dan karfi ana biye shi bashi to lai ba ta lazumta gare shi ba an gane ya ware biyan bashin daga nan sai ya yi menene sai ya samu wata nan sai ya laye idan ya zama kuma bashin ba wanda za a tsokana mashi bane a tana mai hankali da ya kawo ya kawo to babu laifi ya yi laye shi bashin daga baya sai ya biya hatta ma wajen ka ciwo rago in ka san kana iya biya an gane ko babu laifi ka ciyo bashin rabon ka ilayya amma in ka san abin zai zama wa tashin hankali da mugun abu da bala'i da dauki ba dadi ka sanya rabon mutane kullum ana baban ka rana ce a yana ban daki a kaka kawai ka hakuri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya malaye shi kenan magana ta kare sannan ba a yin layi dan diya sun matsa mu gida sun matsa mu uba gidan su wani rago bakwai aka yanka sai ka ce ko rago 700 aka yanka la ya hummuna ba ruwan mu ba komi ko ba ka dai rabi da matar ka ta matsa ma ba dan Allah kai ko magashi na ma Yusuf gidan wani an yi layya to wace da Allah kai na ba sai da maki dai ba Allah ake malayya kuma cikin hankali kwance yan uwa masu albarka la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah ta'ala ya taimake mu to sannan malamai suke cewa wai ana yin layya ga mamaci ko ba yi mahaifiyar ka ta rasu misali ko baba ya rasu misali ana iya layya ce Allah kai mashi ladai yasa malamai suka ce a alayya asalin ta haƙƙin rayayyu ce ba a yin layya ce Allah kai ma ainihin wa mamaci ladar amma a iya yin layye amma ba da sunan layye ba da sunan sadaka domin akwai sadaka ko ai mamaci yanzu ana iya ba da sadaka ce Allah kai mashi ladai to shi ma za a iya yanka ragon da sunan sadaka Allah subhanahu wataala ya kai mashi haka malamai suka ce Allah ta'ala ya taimake mu domin suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam diyan shi sun rasu sahabbai sun rasu matan ya sun rasu babu wani wanda daga cikin wanda aka ce yayi malayya an gane ko babu wanda ya taba keɓan cewa yake da sunan wane wannan layyar amma da suna a bada naman sarka wannan babu laifi ba su matsala to sannan kuma malamai suke cewa in a zo a kan kana da rago ɗaya cikin gidanka kana da mata biyu ɗaya ta rasu ɗaya na da rayuwa kana da ɗa goma biyar sun rasu biyar na da rayuwa to yanzu kai kaɗai ka sai rago a cikin gidanka babu laifi yanzu wannan ragon ka iya sa waɗancan matakin ciki yayi sannan kuma ka sanya waɗannan matan masu rai da ɗayan masu rai duk yayi an gane in wajen musharaka ne wannan babu laifi babu illa amma abin da ya aka hana a keɓanta a ce wannan shine da sunan wali Allah ta'ala ya taimake mu amma da suna a yi da su a da sunan cewa su za a kai kai tsaye malamai suka ce wannan ba a yi shi bayan wannan mu sani yan uwa masu albarka ragunan da ake yankewa ranar sallah da shanu da raƙuma da tumaki da awakan da ake yankewa babu abin da Allah yake bukata cikin wannan abin da muke yankawa tun daga jini tun daga gashi tun daga gashi tun daga wata komi lan yanala Allah ruhuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum tsatsajin tsabagen tsabarin tsogara Allah ne Allah tabaraka wa ta'ala yake so gare mu kawai ka zo sun dawo kace kai dan zata Allah shine kawai Allah ke so duk na nan da ke zuba Allah bai unwani da su an gane ko Allah bai so ba abin da ke tafiya da Allah subhanahu wataala sai jin tsoron Allah shi kadai ne Allah subhanahu wataala yake bukata kuma shi ne Allah subhanahu wataala yake so sannan yan uwa musulmi mu sani layya tana da sharuɗa kamar haka sharadi na farko ba da sai da daya daga cikin dabbobi na ni'ima da Allah ya bamu labari raƙuma ko shanu ko tumaki ya kace tumaki awakai da raguna sun shigo ciki an gane ko amma wasu malamai sun ce wai hatta da kihi ma kana iya kai wannan magana ce tasiriya ce ba ta inganta ba an gane bahimatu an'amu din nan guda uku su kadai ne ake yin laye da su kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu wannan biya sannan kuma yan uwa masu albarka mu sani da yanzu mutum ya je samu ainihin doki na jaka 200 yayi laye da shi da ni ko kai ko mu da muka sayo tinkiya ta jaka 40 muka yi laye da ita sai mun yi more malada sama gare shi da ya so dokin jaka 100 ko 100 kuma da yawan naman dokin saboda ba a ce a yi da doki ba an gane ko da ya ka ce a yi da tumaki ya ka ce a yi da ya to sannan wai tsakanin yin layya da rago da tinkiya da akuya wanda ya falala sannan wajen hadaya tsakanin ba da hadaya da raƙumi da tinkiya da rago wanda ya yi anan malamai suka ce in alhaji ne dai aikin haji to ya ba da raƙumi wajen hadaya shi ya fi lada shi ya yi falala akan da ya sai rago na jika hamsin ya bada to sannan nan mu kuma masu yin layya ka ɗauki rago na jika arba'in ko hamsin ko ɗari ka yi layya da shi wasu malamai suka ce shi ya yi falala a kan kayan karakumin jika da libya wani ya iya cewa to abin mamaki dukkaninsu bai yi mata lanam rahakumi bai yi mata lanam rago ma bai yi mata lanam rahakumi jika da libya sannan kuma rago jika hamsin ko jika da to mu lura da wannan ya linka wannan so biyar rakumi ya linka rago so biyar to ya wannan kuma a ce rago ya fi su falala wasu malamai suka ce saboda da shi ne Allah ya fanshi annabi Isma'ila daga aljanna lokacin da baban shi annabi Ibrahim ya so yanka shi ko baka ne ba ai da Allah ya so sai ya kawo rabuni ko abu ne mai rago mai ga Allah subhanahu wataala anan kenan sai mu ce lalle tabbas rago yayi falala amma wajen yawan lada wajen rabon nama kuma wani yabi kaga rakumi ba a gamawa mutumin da yanka rakumin jikka 500 zai ba mutum 100 misali nama mutumin da yanka ragon jikka 20 eh ragon jikka 100 zai ba mutum 20 nama to ya kwamfare ka gani wanda ya ba da sadaka mutum 100 da wanda ya ba mutum 20 waye ƙarin lada ina kaga ana idan wajen samun tarin lada ne wajen bada nama don rakumi ya yi rakumi kenan Allah ta'ala ya taimake mu sannan sharadi na biyu dole dabbar da zaka yankawa ba a ba Allah abu mai mara kyawu abu mai kyau ake ba Allah inna Allah ta'ala jamilu yuhibbul jamal inna Allah ta'ala tayyib la yaqbalu illa tayyib abu mai kyau Allah subhanahu wa ta'ala yake so don haka idan mutum zai yi layya sai ya kiyaye dabba makamniya sai ya kiyaye dabba gurguwa sai ya kiyaye dabba shankwalalla shamakakka ba a yi da su ko wadda ka wan- a wanda ta kare ko kuma irin tsoho guzuman nan da ba ta da haununa duk manzo Allah ya hana ko marar lafiya da rashin lafiya ta bayyana ko gurguwa da gurgunta ta bayyana duk wannan ba a yi layya da su an gane ko duk waɗannan sai an kiyaye kuma yanzu ana iya kawo raguna a haɗa su wajen 'yan uwansu raguna su shiga suna ta karo to sai an yi hattara an gane ko ka zo ka siyo rago ka hada shi wajen wani su ta karo wani ya kare ma wani kabo to dadawa hannun agogo ya koma mi ya koma baya don haka sai a kiyaye yan uwa masu albarka abu na gaba sharɗi na na uku ko na sharɗi na uku na biyu wanda muka ketare shine dole sai an lura da shekarun waɗannan dabbobin raƙumi in za a yanka sai ya kai shekara biyar sa shanuwa in za a yanka sai sun kai shekara biyu rago in za a yanka sai ya kai shekara ɗaya cir wasu malamai suka ce babu wani gyaran da wanga hadisin da makaranta na cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yanka ainihin kar ku yanka sai wadda take wadda ta cika adadin shekarun da ake so in ba ku samu ba kuma samu ainihin gwaggwaba daga cikin ainihin rago wanda ke da wata takwas ko wata shida ku yanka wasu malamai suka ce wannan hadisin rauni gare shi ba magana wani rago shekara wata takwas ko wata tara dole sai ya kai shekara guda amma wasu malamai sun ce a dan wata shida ana iya buga abin nan da shi layya da shi to yanzu ma za mu lura da irin waɗannan abubuwan yanzu turawa sun ƙata mamu namu ana iya baiwa dabba ainihin vitamin an gane irin wannan vitamin da ake baya brolas kaga an hayi rago da wata uku ya zama wani dankare da irin ragon jika da biyar wannan ko da ya kai girman abin nan giwa in dai bai yi wata shida din da ba ko takwas ko shekara ba a da shi da haka sai mun kiyaye za ka yi samun wani azzalumi mai sai da tumaki ya zo ya bigi bakinka ya hantare ka ya ce ma ai rabon yayi yayi da ganin ka amma kuma wajen ka'idar da Allah da manzo suka bada bai ba Allah ta'ala ya taimake mu da kiyayewa dan akuya da akuya su wannan haz- laziman ne sai sun kai shekara guda guda an gane lazim sai sun kai shekara guda ba a yi da dan akuyan daidai da wanda ya wata shida ko wata nawa ko wata bakwai haka wasu malamai suka tsaya a kai Allah ta'ala ya taimake mu sannan yan uwa masu albarka abu na gaba sharadi na hudu shine sai an yanka ta lokacin da ake yankawa da mutum ya zo ya yi layya lokacin da ainihin ba a yi sallar idi ba to manzo Allah ce wannan nama ne mutum ya gabatar da shi ga iyalin shi sai ya ƙara yanka wata to nan kuma za ga wasu bayan Allah suna gaugawa suna sauri wajen ainihin limami da ya sallame daga sallar idi saboda ce akwai aiki akwai gashi akwai hida akwai tatsa hanji mai sauri kaga mutum bai tsayawa sauraron hudu ba balantana addu'a sai tafiya ne to idan lima idan mutum ya riga liman limamin idi yanka ragon shi ya laye shi fiki ta yi ko ba ta yi ba a wasu malamai sun ce ta yi kun san dalilin abinda suka ce ta yi yana yi wa limamin ya ba da sallar baya da ragon laye amma rana ya samu haka nan to wannan ya samu amma a kawai ya yi yawa a kawai ya yi yawa kuma amma rana mawala sai a samu kai da ka ga mutum a lunkukun kana ganin ya dan gogi ya dan ya da shi kana ganin lahiya da shi kuma na dala goma na ba sha'awa kuma sai a zuwa da izini na ta ai wallahi duk kuɗi suna ga malam alhamdulillah kuɗi suna ga iyayen mu malamai ko ba haka ba ana mu mutane malamai izgi to wasu malamai sun ce dan kayan ka ragonka bayan liman ya gama sallah babu ne saboda yana yiwa liman din bai da ragon kamar da wani bawan Allah a kauye wata rana malami ne limami ne mai ba da sallah masallaci an zo zai ba da sallah daga gida sai aka ce babu dawa sai da ya gama sallah lafiya da wajen a ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah an ce gida babu dawa an ce gida babu dawa kaga da ya wata ke da Allah ta Allah ya sauke da Allah su waɗannan mamu suna tallafa musu mamu ba tallafawa inda suna tallafawa ya samu kai cikin wannan bala'i cikin tashin hankali ai ko limami kaga yana yawan kabli da ba'adi to wallahi akwai magana kuma da kaga mace tana azama limami balbalin bala'i da musifa a cikin gida ɗayan biyu ne ko babu yan kudin sayan dace da can awara da cin sakwara ko kuma babu abinci wallahi ai duk bala'in kaga yana tasowa cikin gida tsakanin iyali wani lokaci daga dai wannan duka take yawa da haka wallahi kalubalen mamu wallahi kalubale ka gani ma yana ta fara sallah ba sai inda yake ba kai dai kana ganin shi a zahar ya zo ya baku la'asar haka nan magariba haka nan isha haka nan juma'a haka nan ida haka nan kai dai kawai haka nan ahli mamun na ai kaza kaza kai kuma kullun da ka samu jika da ranka shikenan ka mun la'abun ko kuma jin tsoron Allah kuma haƙƙin bai zo ya baka sallah ba aika tarihin hoto man shi ya ƙare ko kuma ainihin ya yi faci da da kuma ta shiga jiwon nan rema suna da wadar da jiwo mutane ba mu da abinci Allah ta'ala ya sauri to shi yasa yan uwa masu albarka mu sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai karantar da mu cewa babu wani aiki wanda ya soyuwa ga Allah subhanahu wataala ranar babbar sallah kamar a dinga zidda shi wannan zidda jinin ya fi soyuwa ga Allah subhanahu wataala waccan bana ana yanka waccan ma ana can ma yanka ma suna yi ko ina da ko ina an gane ko manzo Allah ke cewa wannan dabbar da muke yankawa za ta zo gobe da kiyama da gashin da da kanta da kawanta da komai nata wasu malamai suka ce in ta zo mi za a yi a da can akwai wasu hadisai da ake karanta sai a ce mutum yake darewa take tara ta rani ha ba shi bane abinda malamai suka ce idan ta zo da ainihin kamuwanta da komi na ta dora ta ake son mizanin kana lada sai mizanin ya ƙara nauyi da an zo a kawo zubi sai ainihin ladar ka sai ta rinki ayi zunuba ashe mutumin da ya shekara arba'in yana layya ka gani inda ya yi ta zatin Allah rago arba'in ai ba wasa bane da wanda shi kuma wannan shekarar za ya wara ba shi ma a jimru zuwa rafi ko wata rana ya ce za a bare tudu insha Allah Allah ta'ala ya taimake mu manzo Allah yake cewa kahin ake zidda shiri kasa to la da hatta riga ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan manzo Allah yake cewa a cikin wani hadisi kuma duk abin da aka yanka na layya to duk gashi guda mutum yana da hasana gare shi hasana guda kuma Allah ya bamu labari cewa man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha dan Allah ya haka ce ka kilga gashin ragonka ayan baka yi ko amma ba aiki bane sai ka je ka samu waɗannan bayan Allah da suka bayyana ruwan hatsi Nigeria suka aura suka kilka shi da daidai suka ce ka kilka mana gashin rago na ko guda nawa ne ko ba gaba a ko wanda suka kilka bawan hatsi ko to sai ka kira wasu kilka ma gashin ragon ko din ce ka ko guda nawa in kana so ka kilka ka ce gashi miliyan kaza sai ka buga kowa ɗari kaza an gani Allah ta'ala ya taimake mu to da haka yan uwa masu albarka wannan shine kadan daga cikin abin da ya sawwaka a cikin wannan hurba da mai albarka muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala da ibadodin mu bayan Allah da ba su da abubuwan da ya Allah ta'ala ya hore musu waɗanda kuma sun mallaka suna can daura Allah ta'ala ya tsare musu daga barayi ka san yanzu wasu barayi yanzu ne suke cin kasuwa ta mulkin abu ta tashin hankali ana can an yi kwana su biyo dare an gane ko su yanke igiyar su daɗe maragon baki ko zinke su kora shanu ko kuma tumakin status wani rabon ko ba idan Allah ta'ala ya tarwa magarin mutumin nona an kada an raya yake tahiya sai a ba rabon wuka Allah ta'ala ka tsare muka kare wai kuma ka ji mutum haƙin yayo sata ya samu su a sai cewa Allah ta'ala ya ka ji fara wannan bayan kuya wai wai sata a ji Allah ya Allah ya bani sa ta shiga wata jahannama ba sai mu ta Thank you.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله